أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه كما يدمك بينا أجيا دور طرق الصوفية في نشر الإسلام gudumawan da su a gudumawan da tarikun sufaye suka bayar wajen yada musulunci za mu karanta alkadiriya a tijaniya almirginiya al-sunusiya al-ansariya farko alkadiriya abdulkadir jelani wulida ama arba'i mi'atin wa wahidin wa saba'ina wa tuwufiya ama khamsi mi'atin wa wahidin wa sittin ra'asul arifin ya shine yace jagoran masana Allah al-imam al-allama jagora al-allama mai yawan ilimi Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janki al-Hasani wannan shine nasabarsa Abdul Qadir dan Musa dan Abdullahi dan Janki wanda jikan sayin na hassan ne fiye ya fito sharifi ne daga sarsarar sayin na hassan saboda sharifai wani hassani ne wani husaini ne layibi ne abu muhammad kunyarsa kenan muhyiddin lakabinsa kenan aljelani kuma ko a ce aulkailani auljiyali suna faɗan kowanne daga ciki ukun nan a nisbarsa mu'assisu tariqatul qadiriyya shine wanda ya assasa tariqa ta qadiriyya min kibari zuhadi daga yana daga cikin manyan manyan malamai masu zuhudu wal mutasawwifina yana cikin manyan malaman sufaye wulida fi jelan wantakala ila bagdad shaban an haife shi ne a jelan yadda muka faɗa sannan yana matashi ya kaura zuwa bagdad سنة أربعمائة وثمان وثمانين وندا يا كورو بغداد شكرا دلي حدود تمانين دا تقب فاتصل بشيوخ العلم والتصوف يا هدودا شيخنين علمي دكما تصوف وبرئ في أساليب الوعد يا زن يا يتشيخ ya yi fushi a salo daban-daban na wa'azi wa tafaqqa ya zamo malamin fiqhu wa sami alhadisa ya rawaito hadisi wa qara al'adaba sannan kuma ya karanta ilimin adab da dukkan fannoninsa wa shtahara kuma ya shahara sosai wa kana ya'kulu min amali yadihi ya kasance yana ci daga aikin hannunsa mana sana'an hannu yake yi da shi ne yake cin abinci baya yadda ya ci abincin da ba da hannunsa ya yi sana'a ya samu kudin ba saboda zuhudunsa wata saddara littadirisi ya fara ya bayyana kansa ya fara karantarwa wal ifta da fatawa fi bagdad a bagdad sanata 528 a shekara ta ɗari biyar da ashirin da takwas wato fiya biha a wannan shekaran ne kuma ya rasu a wannan shekaran ne rasu lahu kutubun yana da littattafai da yawa mina daga ciki algunya a littafinsa algunya li talabi tariqil haqqi wannan littafi yana bayani ne akan ilimin suluki da tariqa sannan wal fathu rabbani yana da littafi al fathu rabbani yana da littafi alfatu rabbani a baya da muka ce wato fiya biha din wato yana nufin ya rasu a Baghdad ne ba yana nufin ya rasu a shekarar 528 bane saboda mun bayyana a baya da tuwansa shekarar 561 ne yawa ku gyara kar ku ga wannan damirin biha din damirin Baghdad ne ba damirin sana bane yawa sannan wa futuhul ghaibi yayi littafi mai suna futuhul ghaibi da kuma wal fuyudatur rabbaniyya da littafin su al fuyudatur rabbaniyya qultu nake wannan tarjaman sa kenan a takeice ina cewa wa qad afradahu bi tarjamati jama'a yace dewa malamai sun yi littafi su kutum na tarihinsa minhum daga cikin su sahibul qamusil muhit mai littafin al qamusil muhit in gane in ga wannan wani tone tonen asiri ne abin da yake faruwa al qamusil muhit littafi ne na lugha duk duniya ba irinsa wanda al fayrozabani shine ya rubuta wannan littafi to shi din kuma ba kadire ne har yana da littafi na tarjama da tarihin a tarihin wannan Sheikh Abdul Qadir Jilani wannan me zai nuna ma yana nuna ma jigo jigon malamai na duniya sufaye ne ɗan tarika ne in ka karanta as-sufiyatu dinin wa daula zaka yi al'ajabi sosai zaka ji cewa kawai duniyar gaba ɗayanta kawai sufaye ne babu wani wanda ya bada wata gudumawa daga ciki shi yasa muka faɗi wannan sannan wa sharaha shafahatihi kuna ji a shafahat a ilimin sufanci wasu maganganu ne waɗanda suka kulle kai zahirin su sun saba wa shari'a amma gun wanda suka zani ba su saba wa shari'a ba shi ake cewa shafahat yana da shafahat dewa maganganu wanda suka kulle kai wanda har aka bukaci sharhin maganganunsa aka yi littattafai su kutum akan sharhin maganganunsa cikin waɗanda suka yi littafi akan sharhin shafahatinsa minhum asheku ibnu taymiya ashe ibnu taymiya wanda kuka sani wanda salafawa suke cewa shegin su ne fi risalatihi cikin littafinsa sharhu aqwali shaykh abdul qadir sunan littafin sharhin maganganun shaykh abdul qadir abinda zai baka mamaki wannan littafin babban almajirinsa mai bashi kariya ibnu abdulhadi ya faɗi littafin nan cikin jerin littattafan da ya kawo na ibnu taymiya cikin littafinsa uqudu durriya wanda zai nuna maka menene tabbas ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi in kuma ya rubuta wannan littafi tabbas yana da alaka da Sheikh Abdul Qadir Jilani da kuma tarika ta Qadiriyya yasa Maulana al-Imam al-Allama Sheikh Abdul Jami Al-Habashi ya wallafa littafi mai suna Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa wa tariqatuhu wa sanaduhu fi tariqati al-Qadiriyya wal madhhab al-Hanbali littafi ne gaya faridun fi nau'ihi a ciki ya tabbatar da silsilar cewa Ibn Taymiyyah a sufanci bakadiri ne sannan kuma a a mazhaba kuma ba hanbali ne ba hambale ne sannan ka duba cikin ukudud durriya akwai kasida da al-Imam Zahabi ya rubuta lokacin da Ibn Taymiya ya rasu a lokacin shi ma a cikin a cikin rasa'in kasidar ya bayyana cewa bangaren zuhudu shi bakajire ne da in an ce zuhudu ana nufin ɗarika ko sufanci sannan kuma bangaren fiqu kuma yace shi ba hambale ne yanzu kai kana ganin wannan magana ko wanda ya sa a wannan zamani ya ture shi ibn abdulhadi gani kakeni na ibn taymiya wanda ya rubuta sukutum akan tarjaman ibn taymiya uqul durriya ya kawo cewa ibn taymiya ya rubuta littafi mai suna shehu sharhu aqwali shaykh shaykh abdul qadir ya kawo sannan kuma imamu zahabi abokin ibn taymiya ne shi ba ma almajirinsa bane abokinsa ne tare suka taso shi a rasa'insa ya zai ce ma ibnu taymiya ba hanbale ne ba kadiri ne kai a wannan shekara 2021 ka fito kana cewa ibnu taymiya naka ne to saboda haka wannan daga cikin su har da shi ibnu taymiya din wa min shafahati daga cikin manya-manyan shafahatin sa maganganun sa ma zakarahu ma zakarahu ibn al-qayyim fi tariq al-hijratayn kuna ji ba abinda ibnu qayyim ya ambata cikin littafin sa tariqul hijratayn wannan zai nuna ma alakar shi ma ibnu qayyim din kaman shehin sa da tariqar kadiriyya kala yace kala shaykhul arifin fi waqtihi abdul qadir jiyali yani ka duba yadda abinda ya gaya wa Sheikh Abdul Qadir Jilani shehin masana Allah a zamanin sa kaf Sheikh Abdul Qadir Jiyali yace الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا يتي متاني دب إن سكا شقا magana a kan kaddara alkaba da kadar kun karanta a cikin bambancin alkaba da kadar ba to amsa ko sai su kame baki sai su yi saranda su tsaya ma'ana kowa in an aka yi maganan kaddara zai sallama wa kaddara wa anan fatahat li rawzanatun fanaza'atu aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi yace haka ni da aka dan buda min yana nufin rauzana tana nan yana nufin wani ilhami ba zahirinsa ba wani ilhami wani kashafi wani hijabi wani ilimi ladunni da aka buɗa masa ya ɗago wani sirru shine yace da na ɗago sai na ja da dukkan kaddara na ja da dukkan dukkan kaddara kaddara na Allah shine fa na za tu aqdar al-haqqi in sufaye suka ce al-haq suna nufin Allah ne saboda riko da ne zalika fi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'u min dunihi huwa al-batil komai batilu ne sai Allah shine al-haq sai yace najada dukkan kaddaran Allah bil haqqi da shi Allah kuma bil haqqin kuma saboda Allah zuwa ni magana والعارف يشي مثل الله من من يكون منازعا للقدر كنا jin maganar nan masanin Allah yace shine wanda yake ja da kaddara la wafiqan ma alqadari ba shine wanda yake wafaka wa kaddaran Allah ba kaga wannan magana ai sako ne zahirin sa to to shine me me ibnu qayyim yace kala sai ibnu qayyim yace fa'in za ka zar'uka an hajar kalami in ka ji wani kunci a ranka za abuna zar'ana ana kinayarsa daga jin kunci ka ji abu ya tayar ma da hankali ya ce don ka ji kunci a kan wannan maganin kai baka gamsu da shi ba ya ce an hajar kalami a kan wannan magana wa fahimihi da fahimtarsa فتأمل كالورا سوسي فتأمل قول عمر بن الخطاب كالورا دا مغانا دا عمر بن الخطاب يفدا وقد أوتي بألوكة أن درجيشي على فراره أكن قدو, قدو من الطاعون دا النوبة النوبة شيني lokacin za su shiga wani gari ya kace garin ai akwai annoba annoba shine waba cutar da in ta zo za ta dinga kashe mutane sai sai na umar ya ce a koma kar a shiga garin sai wasu daga cikin sahaba suka ce a a firaran min al-qadr ya ya amir al-mu'minin fa qila lahu sai aka ce masa a tafirru min qadari llahi zaka guje wa kaddaran Allah ne fa kana sai ya ce nafirru min qadari llahi ila qadarihi eh za mu gudu daga kaddaran Allah mu koma wani kaddaran Allah daban wannan magana ne sai gaya wannan magana yana nuna ma ya san Allah sosai saboda haka idan aka gudu saboda tsoron mutuwa a nan duk inda aka je kuma kuma mutuwar tana san ba a isa a guje wa kaddara ba to kaga ibnu qayyim ya fassara maganan Sheikh Abdul Qadir Jilani da maganan Umar bin Khattab idan ka ce shi Abdulkadir Jelani yayi kuskure ko yayi sabo ba za ka iya cewa Umar bin Khattab shi kuma yayi kuskure yayi sabo ba haka Ibn Qayyim da Ibn Taymiyyah duk wani duk wata magana kullalliya wacce ake ce mata shafaha idan suka samu na na Sheikh Abdulkadir Jelani suke mata tawili haka nan maganganun Abu Ismail Harawi su masa tawili su fidda shi ta hanya clean daidai haka shi ma ibnu taymiyyah yana da maganganu irin wannan a cikin littattafansa cikin maganganun sa yake cewa insha Allah tahqiqan la ta'liqan zahirin wannan maganar sabo ne ma'ana da aka ce masa ka ce shekara mai zuwa tatar magol magol da kuka karanta zai zo ya yaki dimash tun kafin magol din ya zo ya gaya musu sai ce musu ya tabbas za ku gani sai suka ce to kace insha Allah mana sai ce insha Allah ta hakikan la ta alika ma'ana wannan magana shine kamar ka ce ne na ce insha Allah ne saboda tabbas ne abin zai yiwu ba na faɗi insha Allah bane wai sai Allah ya yarda tukunna abin zai yiwu a ga wannan magana tahqiqan la ta'liqan saboda dukkan insha Allah ta'liqan ne banda insha Allah din ibnu taymiya eh shi ya ce shi nayi ba ta'liqan bane ba wai sai Allah ya so ne abin zai faru ba tabbas ne zai faru ta wannan sasako ne ka duba madarij salikina na na ibnu qayyim al-jawziyya shi ya kawo wannan magana babban almajirin ta ga abin da ibnu taymiya ya faɗa wannan shi ake cewa shafahat saboda haka rashin karatu ne yake damun mutane to shine wa ila tariqatihi zuwa tari zuwa tariqar sa ce intasaba afadilul hanabila manya manyan malamai mafifita na na mazhabar hanbaliya duk tariqar sa suke da sabtuwa kal imam al-maqdisi kama al-imam al-maqdisi wabin kudama kamar ibn kudama wanda mai littafin al-mughni sahib al-mughni mai littafin mughni wabin al-imad al-hanbali da ibn imad al-hanbali mai littafin shazarat az-zahab fi akhbar man zahab mai wannan littafi wabin taymiya da ibn taymiya din kansa wabin qayyim da ibn qayyim din kansa al-majirin sa wabin rajab da ibn rajab al-majirin ibn qayyim din wayannan duk bakadirawa ne ba ba tantama duk mutumin da ya ce wayannan ba kadira bane ya kawo hujjarsa abin da yasa ba zai yi abokin ibnu taymiya al-imam zahabi ya ce ibnu taymiya ba kadire ne wani a wannan zamanin ya ja da wannan magana shi abokin sa ne zamanin su guda ba zai yi ibnu a ibnu abdul hadi ya ce ibnu taymiya bakadire ne wani ya ja da wannan magana wannan zamanin saboda shi almajirinsa ne zamanin su guda har a ciki ya kawo kasidar da aka yi wa ibnu taymiya rasai yake cewa shaykhu tariqati wal haqiqati arifun yake cewa warisal haqiqata wal uluma fa haqiqi wannan baitin yana cikin al-qudud durriya na ibnu abdul hadi ya an kira ibnu taymiya shaykhal shaykh shaykh shaykh tariqati wal haqiqati arif wannan duk kowa ya san wannan mustalahan ne na sufa ne na tariqa shaykh tariqati wal haqiqati arif warisa al uluma warisa al haqiqata wal uluma fa haqiqi wannan yana cikin usul durriya ga kasida ta al imam zahabi ga sharrin da yayi wa shafa'ati na Sheikh Abdul Qadir Jilani wayannan almajiransa da abokanansa wanda suka yi zamani tare su suka tabbatar da wannan ta yaya kai a wannan zamanin ka fito kace wannan abin ba gaskiya ba to wannan shine min min kitabi yace ka duba wannan an dauko maka shine daga cikin littafi as-sufiyya as-sufiyyatu din wa dawla shi ma littafin mu ne wanda shekaru uku zuwa fudu da suka gabata muka rubuta wal qadiriyatu wal qadiriyatu mimman Shafin ku duba daidai ne, wancan wani 23 وممن وممن نشر الإسلام ب والقادرية ممن نشر الإسلام بجميع أنواع وسائل النشر في العراق يتي قادراوا والقادرية قادراوا يكي نفي mimman nasarar islama suna cikin waɗanda suka yada musulunci bi jami'i anwa'i wasa'ilin nashri da dukkan nau'o'in da hanyoyin yada yada musulunci fil iraqi su suka yada musulunci a iraq awwalan da farko haisu haisu markadi mu'assasi sarika kuka ce haisu markadu mu'assasi sarika inda shi makwancin wanda ya assasa tsarikar kadiriyar yake kada al-mazhab sunni fil iraqi yan abin nan yan abin nan in yulmaha bintisharil tashayyu'il mulafiqi bil iraq yace ana dabda mazhaba na sunna na sunni a iraki ana yana dabda shafewa da da sanadin yaduwar shi'anci al-mulafiq bil iraq wanda yake manne da iraq laula wuqufu sheikh abdul qadir wa atba'u ba dan sai abdul qadir jilani da mabiyansa sun tsaya daka ba wal qadiriyatu assasu duwal islamiyya kadirawa sun assasa daulolin musulunci fi sharqi wa shimali wa gharbi afriqiya a gabashi da arewanci da kuma yammacin afirka ta tamasal waɗannan daulolin ana buga misali da su kamar fi a waɗannan dauloli a daulatul murabitin daulatul murabitun ama 430 an kafa ta shekara 430 fil maghrib a maghrib kajirawa ne waɗanda suka kafa wannan daula din sannan wa daulatul muwahhidina da daular muwahhidin ama arba'a ama 500 wa wahidin wa 40 shekara 541 aka kafa ta fil maghrib al-islami bi shimal afriqiya wanda har yanzu nan ma a maghrib al-islami ne a arewacin afrika amma afrika istilahi na na turawa wa dawlatul fawj da daula ta fawj ama 900 wa wa wa 29 hijira na da shekara 929 aka kafa wannan daula bi sharqi afrikiya a gabashin ko afirka ta gabas wa daulati tafla da kuma daula ta tafla ama alfin wa khamsini'atin wa sab'ina miladiya miladiya tana 1570 bi sharqi afrikiya aidan har yanzu nan ma wannan daula ta kafu a gabashin afirka ودولة سانغاي دولة سانغاي آما ثمانمائة وخمس وثمانين شكرا لري تقص دا ثمانين دبير بغرب إفريقيا ونكما أفريقيا تيما ودولة مالي دولة مالي آما ستمائة وثمانية وخمسين هجرة بغرب إفريقيا نما أفريقيا يما ومملك ومملكة ما ماسنا masina za ku karanta wannan mamlaka a nan gaba kaɗan a masarauta ta masina ama alfin wa mi'ataini wa arba'atin wa ishirin hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da hudu bi garbi ifriqiya wannan ma shi ma afirka ta yamma wa daulat idri fodi da daulan ishaq usman dan fodiyo ama alfin wa mi'ataini wa samaniyata ashar hijira an kafa wannan daula hijira da da shekara 1218 kamar da za ku zo ku karanta a nan 1218 a kenan shekara 200 da ashirin da wani abu da suka wuce na baya kenan har zuwa miladiya kuma 184 aka kafa shi ne ama alfin wa 840 184 yanzu kenan shekara nawa ai muna 2021 ba 184 kusan shekara 200 da goma sha wani abu sannan bi garbi ifriqiya wayannan duk waɗanda suka kafa waɗannan dauloli guda takwas jagororin su dukkan su kadirawa ne mabiya tarika kadiriya ne to wa yake da bakin ya kusu ba kadire musulmi kuma a ce ya zagi ba kadire ko ya ce kajirawa yan bidiya ne wanne musulmi ne zai iya buɗe baki faɗi wannan magana in ba wanda ba shi da tarihin musulunci ko makiyin musulunci ba wallahu wahadahu Allah shi kaɗai ne ya alamu ya sani kan kabilatin wasaniya kabilu nawa ne ta maguzawa aslamat waɗanda suka musulunta ala aidi du'ati wal mujahidin al a hannun masu da'awa da kuma mujahidai gajirawa Allah ne kadai ya san wannan wa mu'zamu ma natasaffahu min al-kutubi yawancin littattafan da a yau muke faffallewa muna karantawa bi shatta fununiha da yawancin fannonin sa min talifi ta'ifatul qadiriyya daga cikin wallafan kadirawa ne a'a ni shi garbi ifriqiya anan ina nufin afirka ta yamma wa nahika ya ishe ka buga misali ma sannafahu al-allamah ibn fodi littattafan da shek usman bin fodi ya wallafa wa kufu abdullah da dan uwansa abdullah wa bunuhu muhammad bello da ɗansa kuma muhammad bello jazahumullahu khaira hakanan da yarsa asma'u na na asma'u ita ma ta wallafa littattafai da dama kamar yadda za ku zo ku karanta wannan bangare in aka zo aka batun al'adabun nijeri al'adabun nijeri za ku karanta wannan sai na biyu a tijaniya tarika ta tijaniya